لا سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul kulub za mu ta shafi na 144 na'imul kabri wa hadhihi suwarun min na'imul kabri na hika an hadithul barra wa khairihi almayyit yaqra'u fil mushafi fil kabri وقال اليافعي أيضا روينا عمن حفر القبور من السكات أنه حفر قبرا فأشرف فيه على إنسان جالس على سرير وبيده مصحف يقرأ فيه وتحته نهر يجري فبشي عليه وأخرج من القبر ولم يدري ولم يدروا ما أصابه فلم يفق إلا في اليوم الثالث الميت يلقن للحيه ووفي أيضا عن الشيخ نجم الدين الأصبهاني أنه هدر رجلا يدفن فقعد الملكن يلكنه فسمع الميت وهو فسمع الميت وهو يقول ألا تعجبون من ميت يلكن حيا الميت يقول أنا من أهل الجنة وحكي أيضا عن المحب الدبري أحد أئمة الشافعية هو شارب التنبيه أنه كان مع الشيخ إسماعيل الحضرمي بمقبرة زبيد قال المهد فقال لي يا مهب الدين أتؤمن بكلام الموتى قلت نعم قال إن صاحب هذا القبر يقول لي أنا من حشو الجنة أي من أهلها رأى الموتى يعذبون فدعا لهم فرفع العذاب وحكي أيضا عن الشيخ إسماعيل المسعود أنه مر على بعد مقابر اليمن فبكى بكاء شديدا وعلاه الحزن وعلاه حزن ثم ضحك ضحكا شديدا وعلاه سرور فسئل عن ذلك فقال كشف لي عن هذه المقبرة فرأيتهم يعذبون فبكيت ثم تضرعت إلى الله فيهم فقيل لي قد شفعناك فيهم فقال صاحبة هذا القبر وأنا معهم يا فقيه إسماعيل أنا فلانة مغنية فقلت وأن وأنت, وأنت معه فأنا رأيتها دهكت ما da yake wato ni'imomin kabari bayan ya magana azaba da ake cewa mutane a kabari ya ce haka nan haka Allah yake wa wasu ni'imomi a cikin kabari Allah ka samu a cikin su yake wannan sura na ni'imomin kabari suna da yawa baya dai ka ji hadisin barra wanda aka ga wani yana karanta alkur'ani a cikin kabari imamu yafi'i yake cewa mun ruwaito cikin waɗanda suka tona kaburbura cikin magabata akwai wanda ya tona kabari sai kawai yana tona kabari sai ya hangi wani mutum ya hange shi kuma akan gado kuma a hannun shi akwai alkur'ani yana karantawa ƙasarsa kuma ga korama tana gudana wannan abin da ya gani kawai sai ya faɗi ya suma za ka ga mutum ya faɗi ya suma a cikin kabari aka fitar da shi a cikin kabarin nan ba wanda ya san me ya same shi sai bayan kwana uku da ya farfado sai sai da ya kwana uku bai farfado ba ya ɗan yi nisa zango ko ya kalli waje mai nisa Allah madaukakin sarki yakan bude wasu idanu musamman masu yawan zuwa makabarta sai su ga wasu abubuwa eh a makabarta a karin ga yawan zuwa sai ka ga an Allah ya datar da kai sai goda ma wani abun da zai sa ka dawo ka shiga nutsuwa na eh in mutum ya dawo sai ga ya yi gyaru ya yi wani zingaruwa a rasa me ya faru shi kaɗai ya san me ya gani ya ce wanda ya rasu yana yana yana wa wanda yake da rai talqini na la ilaha illallah ya ce haka nan murwaito daga shaykh najimuddin al-asbahani cewa ya zo wajen binne wani mutum ana irin wato a sanatar da shi ka ce la ilaha illallah sai shi kawai mamacin ya yi magana yace abun mamaki wa matacce ne yake cewa mai rai yace la ilaha illallah kun ga mu a al'adar mu mafi yawa a kasar Hausa duk tatsuniyar da za a yi mana sai a ce da gawa ta yawa liman ya gudu da gawa ta tashi sai liman ya gudu ba ku ganin wasan suka yi kasa Hausa kuma ba dalilin da liman zai gudu liman ma ba kowa ma ba zai gudu ba domin akwai waɗanda bayan sun mutu Allah ya ba su dama su kai magana tabbatacce ne a musulunci magana sosai saboda abin da nashi ne ai kuma dawa da mamaci rai ai tabbas ana dawo masa da shi to kuma Allah ya ba shi dama yayi magana in kenan sai ka ji magana mu mun riga mun nisanta kanmu da maganar mutuwa ne kawai mu irin kamar irin yan daru din nan ka gana hausa ai irin mu kawai ba mu yadda ba za mu mutu ina nufin ba mutum da ya ba fa generally haka muke duka in ka lura a wannan zamani da wannan lokaci irin kawai mutum ne kawai shi bai yadda ba kowa yana mutuwa ne dole kawai ina nufin ba wai da surrender ba kagan na magabata mutum dama ya san cewa lalle tun da zo duniya zai mutu da haka duk ma shirin sa da yake akan zai mutu ne da kayan shi yana har hadawa yana shiri yana tuba yana aiki mai kyau ya san zai mutu amma mu za ka ga mutum dan shekara ta sai ma bai da zai mutu ba ana ta rigima da shi ina nufin rigima ta wajen ko ina ta wajen asibiti ta wajen lafiya ta wajen ka ga yana ta exercise sai sai yayi lafiya ana ba ki ba ba ba laifi a yi exercise amma dai in mutum ya tsufa ya san ya tsufa in mutum ya kai wani labu ya san ya kai wani labu mutum ya gane ta lalle tafiya za a yi kuma a kan hanya ake ina nufin wanda Allah ya ba shekara tamanin ka ya kamata ya gane wani idan yan samari mu ba mu gane ba ai manya ya kamata su gane na tsakani da Allah na misali tafiya ce ba aka ce za ka yi jamala ta kilomita ɗari kuma aka ce ma yau ka ci shi kilomita tamanin na saboda Allah ya kamata ka gane ka kusa na dole ka fahimci cewa lalle an kusa zuwa garin nan to haka muke to sai mutum ya yi kilomita tamanin amma kuma still da yadda za a je da kawai shi ne za a yi ta bugawa don yanayinmu yana nuna haka daga yanayin ma treatment din marasa lafiyarmu wala za ka gane haka kawai mutum bai yadda ba kawai sai bi kawai sai abin ya zo za ka ga mutum ya yana rashin lafiya yana ta ana ma jin tsoron a ce masa ka yi ce ka ringa sha la wai don kada ya ce ana kawo masa mutuwa kusa kun ga wannan kuskure ne babba duk lokacin da ko ma haka kawai ma mu ma masu yawo da lafiyar mu ana cewa mu ta sha la ilaha na in case bare wanda yake kwanci a asibiti bare wanda yake shekara 80 ko shekara 90 wani haka za ka ga ya gama jinya ba a ce mallaye Allah kuma ya mutu wallahi kuma ba ba wanda ya kawo magana kana kawo wannan sai a ce ai wannan kaman kana fatan mutuwa ne wannan duk aiki ne na shedan rudi ne Allah ya shirye da mu mamaci ya yi magana a cikin kabari ya ce ni tana cikin 'yan aljanna an ruwaito daga muhibbu tsabirai dabiri ɗaya daga cikin malumar shafi'iyya shine sharhin littafin nan na tsambe yake cewa isma'il alhadrami ya zo suna tona wata makabarta a zubai yace sai shi suna tare da malam muhib yake ce masa sai ya ce mu ya kai muhibbuddin ka yadda cewa mamata suna magana ko a ce wallahi na yadda sai ce kaga wannan mutumin da yake wannan kabarin ina daidai kabarinsa ya yi mun magana ya ce mun shi ɗan aljanna nake gaya masa to kaga kai yanzu ka je ziyara makabarta ka ji an yi ma magana an ba sa aka ci ba sai an ɗaure ka na wani rugawa zai a guje na zai ga kaman abubuwa sun na sun kwaɗo amma ana yin magana haka dai haka dai ake kuma wannan kai ya sa karkace ana magana a kabari ka ki zuwa ziyara ka rinka zuwa ba kowa bane za a mai magana shi kanshi amma maganar ma martaba ce daraja ce girma ne kima ce Allah yake ba wasu ba kowa bane wani za ka gama abin nan kabari ba mai kula ka sai Ismail shi Ismail al-Hadrami shi ne aka rawaito cewa ya zo wata makabarta a Yaman ya sai ya kan makabarta aka ga ya fashe yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka ta an jima kuma sai suka ga yana dariya farin ciki ya lullube shi aka ce me ya faru haka yace wannan makabarta da ya zo tsaya Allah ne ya buɗe masa ita ya buɗe masa ita sai ya ga wasu a cikin makabartar a nemi su azaba ya ce shi ne sai yake ci wannan kukan da yake yi sai ya kama addu'a Allah ka yafe musu Allah ka ji kansu Allah yana ta addu'a sakamakon addu'a sa sai Allah ya yafe musu ya yafe musu yace a cikin sa har akwai wata mata a cikin su akwai wata mata wanda ta yi masa magana ya ce tana dariya ta ce ni ma ina cikin wanda addu'ar ka ta sa aka yafe ni matar mawaƙiya ce kenan Allah maɗaukaki sarki yana yana wa wasu bayansa kashafi wannan fa ba wai faman abu ba ne kar ku ji su wani kamar sabon karatu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har bayan ya mutu yake yayi magana hmm dan kawai ne je ce an dawo wani yin karatu ko na tabbata turi suna nan Allah shi yadda na addu'a da ya kamata a yi wa mafi ai shi ne Allah ya masa gafara ita ce duk duk inda ka kai ka kawo ya ita ce addu'a Allahumma ghfir lahu warhamhu Allah ka yi masa gafara Allah ka ji danki mun ce gafara Allah kuma duk duk ƙarshen magana aljanna ce wanda kowa haula hayi bandini da kowa nan yake ne Allah ka shigar da mu na? eh ana aura na alhamis ba wasu ranar alhamis ba kowace rana kowace rana shi addu'ar mamaci keɓance ta da wasu lokaci wato shine kuskure ne hasali duk wanda ya rasu kowane lokaci kai mar addu'a babu dare babu bayana babu asuba babu safiya kuma kowane lokaci kamar da addu'a da sadaka duk Allah yana kai musu in ya karba eh shi yasa abun mamaki mutum aka ga mutum Allah ya yi masa wadata iyayensa sirri su kuma a ce bai baya musu sadaka wannan ya tafi kuskure ya kamata ya ringa musu dili sadaka ko kuma ya je tona musu rijiya kaga ita ma dili za su ringa samu na ana kai musu duk lokacin da aka sha ruwa ko ya ja ruwan famfo ko ya yi bohol ya yi biyu ya ce wannan na baba wannan na mama eh sadaka ce wanda Allah maɗaukaki kullum zai ta ba su lada suna gabai Allah wa ala alaikum salam Thank you. ba ka nuna mara yayi ba ka da ma haka shi aikin na kowa da kowa ne saboda irin mutum ya musulunta na ɗaya wani za ka tarba a nan yake zaune ba kuma babu gidan da za a ajiye shi ko akwai ne misali ba zai ka ajiye shi dole ya koma inda ya fito da haka kuma akan gaya musu akalla inda suke su nemi malami yadda za su yi karatu kuma duk wanda aka ga ya haka sai a gyara masa a nan yake ina ke a ba sai ka nuna yana nan to sai sai a zo sai a kashi da ga malam ibrahim ya samu malam ibrahim zai yi samar bayani yadda ake sallah insha Allah sai ka gaya masa ya dinga samun malam ibrahim zai dinga mar bayani insha Allah alaikum salam eh to wannan wannan bai inganta ba bai inganta ba abin da inganta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine in an je makabarta in an binne mamaci sai ya ce is'alu li ahlikum rahama was'alu Allah lahu tasbit fa innahu al'ana yus'alu yace ku roƙa dan uwan ku rahama ku roƙa mishi Allah ya tabbatar da dugadugan shi don za a tambaye shi da ka sai sahabbai sai su dubi alƙibla kowa ya yi ta zuba irin addu'ar da ya iya tsawon lokaci a kowa na ta addu'a haka ake yi ba ce mu sai ke kuyi wallahu uku ba ko ya zaje a kaza kuma in ka kalla ko da hankalinka ka gwada irin wannan ai ya fi ko saboda ni addu'a da na iya ba shi malam iya ba na wata ila ne ba a karbuna ba sai a karbuna wani kuma na addu'a da haka akwai hikima a cikin kowa yawa mamaci addu'a shi kadai Allah ka ji kanshi Allah ka rahamce shi Allah ka yafe masa Allah ka sanya shi aljanna kowa ya ta yi gurgurdan inda zai iya ya ta wallahi ala ina zuwa na'am نعم akwai fatalwa a makabarta ba wani fatalwa ka san shi bahaushe ma musamman yana da tatsuniyoyi da yawa na Allah tatsuniya ce za ka ga akwai abin da ya riga ya shiga tun tun ya ba wuce na yaro ake ma har ya girma yana da shi amma hakikanin su za ka tarar da babu yanzu irin fatalwa mai zuwa wa mata mai takaba ai ka ƙarya ne cewa mijinta in za ta yi takaba ta dinga yawo da wuka na da buta ta dinga dole duk fulanta ƙarƙashin fulanta akwai wuka kuma mai zai faru wai mijinta zai fatalwa ya dawo kaga in ka duba hankali ma abin ya zo tunda mijinta ne ma dan ya dawo zai ne ba sai ya shigo ba na tunda ya ya zamu ya dawo duk abu ne ba wani fatalwa amma mutane suna ganin abubuwa Allah yana gwada wa wasu mutane abubuwa sai wanda wasu ba sa gani na a makabarta ba ba babu shi aljanu zai baka tsoro ai ba sai ka je makabarta ba ina nuhu aljanu suna tare da su a ina ya za a masallacin nan suna nan misali amma ba sai ka baka tsoro ba wai sai ka je makabarta ba akwai wanda a cikin gidajen su yake damu na sai dai mutum ya matsa da addu'a da neman tsarin Allah
daga wata mala a misali mamaci ya mutu kafin ya mutu ya bar wasiha cewa kamar duk sati ko duk wata yin sa aka rage kamar ya'yan shi karanta mishi kaza shin wannan ya inganta
su karanta mishi kaza idan abin da ake karanta nan abin karanta ne ya inganta ma in har za su iya za su yi ta yi misali ya ce a rinda karanta ƙudur'ani ana saukewa misali ne ke ga wannan magana ce mai kyau in dai ba wani abu ya faɗa mara kyau ba a yi sanya su a hanya ne an sun karanta za su samu lada kuma sai ya fi masa addu'a bayan sun karanta Allahu na'am
game da yin ado ranar ranar talabi na'am mata da aka hana su kare su a ranar ijima an yi su kare su da wasu sarari har ranar idi cewa maganan ado da aka hana mata shin har da ranar idi har da ranar idi shi abin da yasa aka ce mata su je masallaci so ake kyautar da ake samu har da su hada da su kusan a idi Allah ta kyautan aljanna yake wa mutane shi yasa aka ce su je har mata masu haila ma da ba za su yi sallah ba aka ce su je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wali yashhadna alkhair don su shaida alherin da ake samu a wajen za su je su zauna su ba sallah za su yi amma maganan ado a sidin an dawo gida a yi na na eh haddasu ha sosai haddasu dama ai amfani da manzo Allah sa ya ce duk har kowa ya fita manzo Allah ya ce dan shi da alherin da ake samu Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم